لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba takwas ga watan safar hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha biyar ga watan tara miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin akrabu almasali ya ce babun fil ubihiyati wa akamiha shi ne babi cikin lahiya da hukunce-hukunce na lahiya idan aka ce lahiya ta'arifin shi shine dabbar da ake yankawa ranar goma ga watan zulhajji bayan an yi sallan idi an yi kudu ba imam ya yanka da niyan ibada na samun lada wannan shine ainihin lahiya sunna lihurrin ghairi hajjin wa fa'irin walau yatiman bahiyatun sunna bahiyatun kenan an sunnanta yin lahiya kuma lahiya ana yi da dabbobin niman nan ne shanu tumaki awaki rakuma su ne kadai ake lahiya da su to an sunnanta shi wannan lahiya din lihurin gada kaga banda bawa tunda shi bawa abin da ya mallaka ma ba mallakan shi ne cikakke ba mai gidan shi yana da daman kwacewa ghairi hajjin kuma banda mai aikin haji zaka tafi aikin haji sai dai ka sayi dabba ka ce a yanka da sunan iyalanka amma kai kana can kana aikin haji wai ka sayi ragon da yanka a yanka nan da sunanka ba a yi kai sunnar ka hadiya ce ba lahiya ba ko fakirin ghairi fakirin kenan kuma banda talaka idan mutum fakiri ne ba a nemi ya dai yawa ba sunna bane duk da dai in ya kukuta yayi layyadin zai samu lada amma ba matsayin sunna ba sunnanci din bai hau kan fakiri ba waye fakiri mutumin da bashi da abincin shekara yanzu misali in an cancance ba ka da in an tsayar shekaran nan ba za ka iya rike kanka gaba ɗaya ba sai ka shiga bukata to wannan layya ba naka bane kudin layyan ka sayi abinci da shi ƙwarai kuwa wai sai ka gance kudi aka wai sarki ga ba shi kudi maimakon ya sayi ragon tuya zai sayi rago bayan yana bukata layyar ta wuce ta bar shi da bashi ko ta bar shi da yunwa saboda haka ban da fakiri kana fakiri eh to abin da zaka sayi layyan ka lallaba rayuwa da ita layya harka ce ta modata duk da fa ba wai an nuna cewa wai in fakiri yayi ba ta yi bane ba in fakirin ma kukuta yayi ko gidansa ya siyar yayi layya ta yi amma dai sunancin bai hau kan fakiri ba sai modaci. Walau yatiman, in ko mutum ya haɗa wa'annan sharɗan shi ɗani ba mai aikin haji ba kuma yana da wadatar da zai layyan ko da maraya ne. Kaga marayan nan ba wai ana nufin mara uba ba fa ko da ƙarami ne bai balaga ba. Yaro ƙarami ne bai balaga ba kuma maraya ne duk da haka in yana da wadata sunna ne yayi layya. kaga abin da mu muke ɗauka sharaɗi ɗin ba sharaɗi ba ne abin da ko yake sharaɗin mutane ba sa kula da shi sai kaga mutum yana da wadatar da yana siyan raguna yana ba mutane amma da ya taro bai ba an ce ya sai ce wallahi bai aure ba bai da iyali ana nan ana nan kuma wani sai ga gaba ɗaya ba ba kuɗin kenan watakila albashi ma ya karɓa sai ya je sayi rago kuma ya yanka kaga wannan ba ce ba shi wannan an ce yin yaƙi ka gani saboda haka walau ya cima min ganamin au bakarin au ibilin abubuwan da ake da da su kenan min ganamin shine awakin aka ce ganam ya hada ainihin abba'an da ma'az gaba daya tumaki da awaki au bakarin ko shanu in aka ce shanu a bangaren layya ya hada da jamus da ainihin bakar da muka sani au ibilin ko kuma raƙuma shi ma ya hada da bukud da kuma ainihin irab to duka dai ana lahiya da su dakala fistaniya sannan idan a tumaki ko awakin ne dole sai ya shiga cikin shekara ta biyu rago ko akuya sai ya cika shekara ɗaya ya shiga da biyu warrabi'a hakanan idan ainihin shanun ne sai ya cika shekara uku ya shiga na hudu ko sa za ka yi ko saniya sai ɗan shekara uku da ya cika cif ya shiga na hudu wasajisa hakanan idan raƙumi ne kuma sai wanda ya cika shekara biyar ya shiga shekara na shida kaga yanzu a nan za ka ga yawa ana ɗan siyan yan maraƙai wani ma ɗan maraƙin bai wuce shekara ɗaya ba wannan kawai za ka yi dan ƙarin nama ne amma kar ma ka yanka da sunan layya ko ka yanka da sunan layya layya ba ta yi ba saboda me saboda ya tauyu daga shekarun yin layya kaga a nan ya kawo ainihin akwai abin da masu balaga suke cewa laffun wa nashirun murattabun kaga ne yace min ganamin aw bakarin aw ibli sai yace da kalafi saniya wa rabi'a wa sadisa kaga sai da ya jero maganan sannan ya kawo ainihin yawwa sai ka shekarun ko a ƙurani ma za ga irin wannan ai yana cewa menene wa inna au iyakum da ala hudan au fi dalalin mubin kaga wa inna ala hudan ne wa iyakum fi dalalin mubin sai dai malamai suka ce wani balaga ne na hikima na qur'ani karka ce wai ma na yi san kai ni nake kan shirya kai kake kan bata a da ni da kai din da ya lalle ɗaya yana kan shirya ɗaya yana kan bata wa yake shiryawa Allah ne sani sai ka bari a haka amma kai dai ka san dai kai kake kan shirya ka bi yake kan bata aha akwai hikima a cikin lafin wani shirin shine yace min zabihil imami daga yaushe lokacin da yake farawa daga lokacin da imam ya yanka idan imam bai yanka ba mutum ya je yanka ya ci balangu dabban shi bai yi masa alayya ba kuma shi ma ba imam din ba wai a ra'ayinsa lokacin da ya ga dama ba a ba da salatihi wal kudubati bayan imam ya zo ya yi sallan ainihin idi ya yi kuduba sannan ya yanka shi imam a haƙƙinsa bayan kuɗu ba in ya yanka lahiyarsa ta yi. Amma a haƙƙin sauran jama'a kuma duk wanda yanka ko an gama hudu ba in imam bai yanka ba bai yi ba. Kuma a nan duk mutumin da ya riga imam gashi nan ma ya ce me akiri salisi ko zuwa ƙarshen rana na uku in yau aka yi yanka daga yau har rana ta faɗi gobe ma tun asuba har rana ta faɗi jibi ma tun asuba har rana ta faɗi rana tana faɗuwa a rana na uku shikenan an rufe sai Allah ya kai mu baki in je da sunan lage ne falatu jiziu in sabaqahu na bai da za mu zo kai za mu zo kai falatu jiziu in sabaqahu layyar ba ta isarwa in sabaqahu idan mutum ya riga imam yanka mutum ne yana da rago sai ya riga malam masallaci ana gama sallan idi kawai ya je kakafa ragon shuka yanka sai mu ce wannan yankan bai yi ba shi ma a nan wajen tsarin yana amsa wajen tsari tara misali ya riga imam yanka kwata-kwata ba abin da ainihin ya riga imam gaba ɗaya yanka sai da yanka imam yanka sai mu ce layyarsa ba ta yi ba. A sun yanka tare da imam ɗin. Imam yana saka wuka shi ma ya saka yana yanka wa yanka suka fara tare suka ƙare tare shi ma yanka bai ba. Ya riga imam sa wukan ya ja amma imam ya riga shi ƙarewa nan ma yanka bai ba. A imam ya riga shi fara yankawan, kan imam ya kare shi ma ya saka, amma kuma ya riga imam kare yankan nan ma yanka bai ba. Sai aka ce a to, lokacin da aka zo yankan sai da imam ya saka sannan shi ma ya saka, kuma sai da imam ya gama sannan ya gama sai mu ce wannan yayi. Yawwa tsarin wajen guda tara ne. yauwa guda biyu ne wanda yake yi sauran gaba daya za mu ce yankan shi bai yi za ka roƙa lanan da yake yawanci limamin suna zuwa idi da layin su ne a ga mutane sun da sun koma gida ko za su yanka ne ko su suna kaza duk za mu zo da ka bari mun gama karatun sannan wannan bayanin sai ya zo kai a gane fala tu jizu in sabaka ba yace illa iza lam yubrizha magana malam ibrahim sai dai idan imam din bai fito da layyan shi ba cewa ya rasa sai ka ce kawai bai kawo layyan filin iji ba me yasa bai kawo ba ba wanka ba mamaki ba shi da shi ne ba mamaki layyan karami ne in ya kakar a raina ba abubuwan suna cewa saboda haka in bai fito da shi ba ya mutum zai wata harra sai ya kirda da ya daidaici kaddara yanzu ba an gama idi an gama hudu ba ba eh ya imam yana ta gaisa kun lalle ka kun duba kun yi mai bara ko to in an je daidai lokacin da kaddara da ya fito da ragon yanzu ya kai a ce ya yanka sai ka yanka ragon ka kawai shikenan mun gane yawwa fa in tawana to idan imam din yayi jinkiri fa bila uzrin ba wani uzuri an gama idin nan an gama huduban nan kuna jiran ya yanka ya yi wannan addu'a wannan zai gana da shi akram kallah yana cewa ku jira kenan kawai ne ya ce me un tuzira qadirahu in dai bila uzrin ba wani uzuri da gangan kawai dan ya ja mutane ki yankawa kawai a saurara mar kadirar gurgudun lokacin da za a ce ya yanka na dama kun sani da a ce zai yankan nan daga gama huduban nan zuwa minti goma ya kamata a ce an gama yanka yana gama sallan yana gama huduba ya ce yau zan musu ya zan rike su ba dai suna sa masu bida suna riga ba kawai yake yanka kawai ku saurara zuwa minti goma minti goma ta yi kowa ya yanka kun yanka kafin imam sai mu ce dan me bai yanka ba bayan ya gama huduba kaga bila uzurin kenan na aha walahu ainihin uzuri idan kuma domin uzuri ne imamin bai yanka ba misali ana gamawa sai farfaduwa ya buge imamin ko kuma wani zazzabi ko wani abu da ya samu imamin wanda ana tunanin wannan abin zai gushe kafin zawal to lifal qurbi az-zawali za a saurara mar har zuwa kusa da rana ta yi zawali kin ga uzuri ne dole ku tsaya limamin namu yaya wallahi gashi nan dai yanzu muna ana man fifita an kawo paracetamol an yi waye likita ya zo ya auna ya ce ai hakuri jinin zai sauka yanzu wa to a saurara a saurara ana zuwa kusa da zawal yaya a sai ku sha barin yanka saboda ranar farko din ai yana da wani falala yau amma har zuwa kusa da zawal sai dai malamai suka ce saurarawa zuwa kusa da zawal din mustahabi ne ba wajibi bane amma a can a saurara in dai ba shi da uzuri a saurara iya gwargwadon lokacin da ya za a ce ya yanka wannan shine saurarawa na wajibi na
wa man la imama lahu to wanda ba shi da imam fa kwata kwata su garin su ba a sallan idi na taharra aqraba imamin sai ya kirdaji mafiya kusancin imamai sai a duba a ga to karkaran nan namu wani gari ne wanda suke idi wanda ya fi kusa da garin nan sai a samu masu fita wa yancan garuruwan sai a ce da Allah a wannan garin karfe nawa ake yin idi ka san kowane gari yanzu haka idin nan da ake yi karfe tara karfe takwas ba lalle bane kawai rana tana fitowa an ta daga kamar yanzu nan ma karfe bakwai an yi sallan idi ta yi in dai rana ta fito ta daga lokacin walaya aka yi sallan idi yayi saboda haka sai ku kardaji lokacin da eh, garin da yake mafi kusanci da ku da suke idi a wannan garin karfe nawa ake yin idi aka ce ai imam yana fitowa karfe bakwai da rabi zuwa takwas an gama komai shi kenan takwas kowa ya yanka dabban shi kenan kuma ko da kun kuskure ma tun da abin da aka sa ku yi kun yi shi kenan yayi na sudan shirya da suke yi shi da rabi ba ah ko a harami ma ba gani ba yanzu kamar sassan na zazzabe dama daga rana ta budo ta daga za a gan sallan in sallan idi ne in sallan roƙon ruwa ne in sallan me masu daga wannan lokacin ake dama waqtu hillin nafli ne na wal abdalu abin da yafi a dabbobi shine abda'an ka yanka rago fal ma'az daga nan sai bunsuru fal bakar sannan sai sa fal ibulu sai raƙumi haka ake so jerin lahiya ana lura da daɗin nama ne ba yawan nama ba akasin hadaya shi kuma ana lura da yawan nama ne ba daɗin nama ba shi yasa hadaya an fi son raƙumi sai saniya sai rago sai akuya Yeah.
a ainihin ah, layya kuma an fi son rago sai ainihin akuya sai sa sai ainihin raƙumi na sannan wa zakaru kowanne ka yi da namiji ya fi mace walfaru kuma ka yi da karo ya fi ka yi da dandakakke amma a nan in lam yakun kasiyu asman idan dandakakken bai zama ya fi kiba ba amma idan dandakakken ya fi kiba ya fi kyau to ka yi da dandakakken ya fi ka yi da ainihin karo wanda ba dandake ba wanda bai kai wancan kiba ba na wal jam'u baina aklin wa ida'in wa sadaqatin haka nan mutum ya yanka dabban layya mustahabi ne an fi son ya hada tsakanin ya ci yayi kyauta yayi sadaka na yawwa Allah ma yake fakulu minha wa atimul ba'is al faqir ko yawwa saboda haka idan ka yanka din ka ci wani bangare kai kyauta da wani bangare kai sadaka to me bambancin kyauta da sadaka akwai bambanci shi kyauta zaka iya bayarwa ga mawadaci da talaka amma sadaka sai talaka saboda haka in ka yanka ka ɗebi wani ka aika wa mai gidanka ka aika wa gidanku ka aika wa sirikanka kaga wannan kyauta kenan ka ɗebi wani kuma ka ba wa almajirai sadaka sannan kuma ku ci wani a gida na kuma wannan fa bila haddin ba tare da iyaka ba cewa aka yi karaba uku daidai a dauko kilo a yi waye a'a bila haddin ko tsoka ɗaya ka ba wa almajiri ya taɓa ka ɗauki tsoka uku ka aika wani mai gidanka shin ya sauran shi kenan ka samu sunnar ko kuma ka ɗauki tsoka ɗaya kawai ka cika ce alhamdulillahi a raba sauran abu almajirai sauran a yi kyauta shikenan babu wani iyakar wai sai ka kasa kaza duk yadda kai in ji an samu abu kunnan shikenan wal yawmul awwal hakanan kuma musabi ne mutum ya yanka a rana na farko ya fi sauran rane kuɗin gaba ɗaya tun daga ainihin yankan imam har zuwa faɗuwan rana ya fi gobe ya fi jibi saboda haka ko bayan la'asar ka samu dabban ka yanka a ranar ya fi ka bari sai gobe Fa'awwalu sani daga nan kuma sai farkon rana na biyu, shi rana na biyu ainihin abdaliyar salis zawali zuwa lokacin zawali ne. Daga lokacin zawal kuma fa'awwalu salisi kukula sai farkon rana na uku zuwa lokacin zawal. Fa'akiru sani sai kuma ƙarshen rana na biyu. Farkon rana na uku zuwa zawal ya fi ƙarshen rana na biyu. Saboda haka ranar lahiya ko bayan la'asar ne ka yanka ya fi gobe. amma sai gobe Allah ya hore ma gobe ma sai da azhar to ka bari sai jibi da safe ya fi ka yanka bayan azhar na gobe mun gane safiyan rana na biyu zuwa zawal ya fi safiyan rana na uku safiyan rana na uku zuwa zawal kuma ya fi ainihin bayan azur na rana na biyu zuwa faduwar rana to haka tsarin yake tafiya wannan a magana mu ta mace aha yace wa sharquha sharaɗin je yankan shine annaharu yini ba a yanka da daddare yinin nan kuma bi dulu fajr da huduwan alfijir fa ake nufi fi gairil awwali in ba ranar farko ranar farko da mun ce sai imam ya yanka ko to rana na biyun daga alfijir ya keto kanka je sallah asuba ma an ka yanka yayi haka rana na uku ma kanka je sallah ka yanka an ji alfijir ya hudu yayi da dare ne dai ba a yankan sannan sharaɗi na biyu wa islamu zabihiha da musulunta mai yankan ai ya halatta mu ci yankan ahlul kitabi amma ba a lahiya ba yanzu misali wai saboda tsaban zaman lafiya su ma idan kirsimeti ya zo saboda in sun baku bakwaci sai suke kirawo ka kana yanka musu bunsurin su kai ma wa yanzu da lahiya ta zo ka ce a to ai abin ai bikin mai magaji ne bikin magaji na magajiya ne kawai ka kira wai shi ma wai pastor zai yanka ma ragonka to fa in ya yanka ba lahiya ba ce duk da ya halatta a ci amma kuma ba a matsayin lahiya ba sharaɗin mai yanka layya dole sai ya zama musulmi. Aha. Wasalamatu mina shirki haka nan amintuwa daga shirka. Ma'ana shirka ɗin amintuwa daga tarayya ba zai yiwu a yi haɗaka wani kawo wani kawo mu haɗa mu siya mu yanka mu raba ba a haka alayya. Kawai in matsayinka bai kai ka siya kai kaɗai ba har yanzu ai kai ba gani bane kakura sai da Allah ya wadata ka. Illa eh? in ahadiya ahadiya ma malikiya ba ai ai mun karanta a baya ahadiya ma malikiya ba ai amma akwai mazahib wanda suka tabbatar da cewa har alayyan ma in a babban dabba ne za a yi hada mutum bakwai a yanka raƙumi ko a yanka sa kuma a raba kuma tayi akwai mazahib da suka tafi akan haka tunda akwai hadisi ma wanda ya tabbatar da wata mace daga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce an shigo mana da naman sa aka ce manzon Allah ne muku lahiya da sauransu haka Aha. Illa bil ajiri tarayya din sai je wajen ladan. Wajen lada kan ya halatta ai tarayya ka sai dabba. Iyalanka din gaba ɗaya za ka iya tare ta su wajen ladan. Wannan dabbar imam in ka zo yanka ka sa sunana da sunan iyalina da ‘ya'yana wane da wane da wane da ƙanina wane da ƙanin babana duk ka tare ta su a cikin ladan shi kenan kuma kowa ya samu ladan da biya. wannan tarayyan ba a yi dama kabla zabihi kafin yanka ne sannan tare cewa aladan ana yi kafin yanka ne bayan ka yanka kam babu zancen ainihin ba tarayya za ka yi yanka yanka ka ce ina wane ina wane to ragunan a rarraba wane wane wane wannan naku ne ku raba wane wane ka ba su bayan an riga yanka ne dama yankan ba a yi da tarayya ba ba a haɗa kuɗi an siya ba kai ka yanka to za ka iya tare ta mutane akan naman ka ce su raba kuma shikenan wannan tarayyan yayi wa in aksar min sabatin kuma fa wajen tare ta wala dadin ko sama da mutum bakwai ba wai dole sai mutum bakwai kamar yadda ainihin wasu maza suke hada mutum bakwai a babban dabba ba in karuba lahu amma fa da sharadin in je har mai gida ne zai yanka ma kan shi da wasu wanda zai tare ta su alada sai da sharadin in karuba lahu wanda zai tare ta ya zama makusancin shi dan uwan shi akwai dangantaka tsakanin su da yake nan ba wa'an faƙa laihi kuma ya zamo shi ne yake ciyar da shi ciyar wannan wallau tabarru an koda yana ciyar da shi ne kawai tabarru yana ciyar da shi ba dan wajabci ba kaga ya hada da kannan baban shi irin su yayin shi da sauran dai duk dangin sa in dai a gidan shi suke zaune tare kuma shi ya ɗauki nauyin su yake ciyar da su kuma akwai dangantaka tsakanin su ya halatta ya tare ta su cikin ladan Na'am.
amma ba dangantaka kawai abokinka ne ka bashi wurin zama ba za ka haɗa shi ba ko kuma akwai dangantaka amma shi ya rike kan shi miyarsa daban taka daban ba za ka haɗa shi ba ko kuma kai ka ɗauki nauyin su amma ba a gidanka suke ba kowa yana nashi gidan amma duk ba za ka haɗa su a ciki ba sai an haɗa sharaɗi uku nan ga dangantaka ga kuma kai ne kake ciyar da su sannan in sakana ma'ahu idan yana zaune tare da shi a inda yake sai dai malamai suka ce wannan shurut din suna tabbata ne akan wanda shi zai yanka ma kan shi da wa'annan amma idan zai siya ne ya yanka musu to wannan ba wannan shurut din misali kana da almajirai ne a gidanka sai ka sayi sa babba sai ka ce wannan san na siya wa almajiran gida ne idan aka zo yanka a sa sunan su wannan ko suno ne zaka tare ta su kaga ba dangantaka ba mamaki ba kai ka dauki nauyin su ba ko ba a gidanka suke zaune ba zaka iya hada su a ladan a yanka a basu amma in a nakan zaka tare ta shine wayannan ainihin sharɗe din suke biyowa fatasudu anil mushriki ba mushriki ba haka ne fatasudu anil mushriki munan mushriki yasa fatasudu anil mushriki to yanzu sunnancin lahiya din ya fadi akan wanda aka tare ta shi har ka siyo ragon ya ce wannan ragon fa ka ce a wallahi mai gida ni ma wai ina so in yi layin ya ce haba ba na sai sa ba ai din na siya da niyan zan hada ku gaba ɗaya kenan ka sai da ragon ka wannan sunancin layin ya faɗi akan ka ba lalle ne ka yanka ba ko da kana da wata musharraki musharraki eh to zai yi kyau ko mal ibrahim zai yi kyau musharraki amma dai mushraki ne shine wanda aka tare ita aha yace wassalamatu hakanan sharaɗin lahiya dole sai dabban ya amintu min awarin daga ainihin ido ɗaya ya zama idanun shi duka biyu lafiya ka ganin ya ce awar bai ce min al'ama ba min babi aula ama ɗin ko mai ido ɗaya ma ba za a balle kuma ainihin makahuwa saboda haka ba a yi da mai ido ɗaya wa faɗaɗi juzu'in da kuma rashin wani ɓangare in dai akwai wani bangaren dabban wanda babu ko yankewa aka yi ko a halittar shi ya halice shi ba kafa ko ba hannu ko ba wuya ko eh, ko da yake ba zai yi ba ba wuya ba an halice shi ne ba wani bangare ko kunnensa gaba ɗaya babu to wannan ba za a yi layya da shi ba ko yankewa aka yi ko aka aka halice shi in dai kwata kwata ya rasa wani bangare ba za a yi layya da shi ba shine wa faqdi juz'in ghairi khisiyatin faqri juz'in ne yace amma banda dandaka ka san shi dandaka ana bude ƴaƴan murayen ne a yanke ko to ko an bude an yanke din ai akwai maslaha a naman a cikin wannan dandaka saboda ka ga ya rasa wani bangaren jikin shi amma kuma wannan zai daiye da shi wa bakamin hakanan ya amintu daga ainihin baibaitaka dabban yana kuka ba a ji to wannan ai baibai ne ba za a yi da shi ba wa bakarin hakanan ya tsira daga ɗoyin baki idan dabban yana ɗoyin baki ba za a yi da shi ba wa samamin ya tsira daga kurmantaka ya zamo ba kurma ba ne idan kurma ne ba za a yi da shi ba wa sam'in ya tsira daga rashin fatan kunne idan ya zama fatocin kunnon suna ƙanana ne haka ko haka aka rike su ko datsewa aka ya zama ƙanana rana ba za a yi da shi ba. Wa ajabin da rashin ƙogamantaka idan dabba ya zama ƙogama irin ya ƙyafe din na irin dabbobin jeji wanda ba abinci gaba ɗaya sun rame ba ainihin ɓargo a ƙashin su ma saboda sun riga sun lalace ba za a yi lahiya da irin wannan ba sai dai an kiwo ta yi kyau. Wa batirin haka nan da yankewan bindi dabban ya zamo ainihin bindinsa a yanke ne ko haka aka halice shi kasan wani dabban sai ka gaba ɗaya babu jelan ma ko kuma ga ɗan jelan ɗan kankani a jiki to wannan ba za a yi lahiya da shi ba. Aha, wa kasiri karnin amma yudun karyewan kashi, a karyewan kafo, amma shi karyewan kafo yuduma idan ana jinintar da shi, ma'ana kafonsa ya karye wurin yana jini ba zai lahiya ba, amma wurin ya warke ya daina jini ya warke, to wannan karyewan ba zai hana lahiya ba ko da kafon aka cire gaba daya. wa yusi ka ganin ya ce kasuru karyewa idan haka aka halice shi babu kafan wannan ba magana za a iya rayye da shi sai idan matsala ce ta faru kafan ya karye kuma karyewan ya kai matsayin inda zai yi jini amma idan kafan bantarewa ya yi inda ya bantare bai karye jini ba wannan za a iya rayye da shi kuma yana jinin ma idan bai warke ba in ya warke za a iya rayye da shi wa yusibar in haka nan kuma da amintuwa daga bushewan hantsa ka san hantsa ita take nuna ni'imar dabba sai ya zama dabbar gashi nan gaba ɗaya ta zama kogama hantsan ya zuke ya bushe gaba ɗaya kaga babu wani ni'ima a jiki ba za a yi lage da shi ba hakanan wa zahabi sulusi zanabin hakanan da tafiyar da ɗaya cikin ukun jela can ba ya ce batar ba wanda babu jelan nan kuma akwai jelan amma ka san akwai dabbobin da ake yanke musu jela to yankan jelan idan da aka auna ainihin jelan abin da aka yanke ya kai ɗaya cikin uku ba za a yi lahiya da shi ba amma an ɗan yanke kaɗan wanda bai kai ɗaya cikin uku ba za a yi lahiya da shi wace bai mene wa bayyani maradin haka nan da bayyanannen rashin lafiya dan wani karamin rashin lafiya za a yi laye da ita amma bayyana da ganin ta kasan wannan dabbar tana cikin matsala ba za a yi laye da ita ba wa jarabin haka nan mai bayyanannen kirci kirci shine kazuwa irin kurajen nan na jikin dabba wanda za a gane shafa musu su man gero su man ainihin kaɗe ko kuma man bakin mai to irin wannan duk ba za a yi lahiya da shi ba wa bashamin haka nan mai gamba ba za a yi lahiya da mai gamba ba irin wanda ciki ya kumbura yana ta zawayi din nan to ba za a yi lahiya da shi ba wa jununin haka nan hauka dabban ya haukace yana buge-buge yana abin nan to ba za a yi da shi ba wa arajin haka nan gurgunta kaga wa'annan abubuwan gaba ɗaya sai da yake bayyini bayyini maradin wa jarabin wa bashamin wa jununin wa arajin wa'annan abubuwan duk idan ba su bayyana ba ɗan kaɗan wanda sai wanda ya sani ne zai iya ganewa wannan ba komai za a iya lahiya da shi wa faƙili aksara min sinnin hakanan da rashin sama da haƙori ɗaya don haƙori ɗaya ya karye ba matsala amma in ya wuce haƙori ɗaya ba za a yi lahiya da shi ba da gairi isgarin in dai ba domin fafara ba ne auki barin ba domin girma ba ne amma idan fafara ne ya sa har haƙwaren suka zube sama da ɗaya wannan za a yi lahiya da shi ko kuma a girma ne ya kai munzilin da dama irin wa'annan dabbobin in sun kai shekaru kaza suna zubar da haƙori to wannan ne zubar da haƙorin to wannan ba zai zama damuwa ko za a yi lahiya da shi amma matsala ce ta faru ko karo suka yi ko wani abu ne buge shi har haƙori ya faɗi sama da ɗaya to wannan ba za a yi lahiya da shi ba wa aksaru min sulusi uzni eh haka ne wa aksara min sulusi uznin hakanan ba a layyada dabban da ya rasa mafi yawa daga ɗaya cikin ukun kunne kunne ko an yanke ɗaya cikin uku za a iya lahiya da shi amma in ya wuce ɗaya cikin uku ba za a yi lahiya da shi ba kaga to a can wajen jela ya ce zahabi sulusi zanabi a nan kuma wajen kunne ya ce aksara min sulusi uzini me yasa sai mu ce eh ai shi kunne fata ya fi ainihin nama yawa a jikin shi a jikin kunne kan ka taɓo nama ɗin sai ka yi tafiya mai nisa amma shi jela kuma naman ya fi fatan yawa a cikin shi ko yanzu misali jela za ka samu mun gane saboda haka a kunne in an yanke din su ya wuce sulusi sannan ba za a yi layye da shi ba amma jela in da ya kai sulusi ma ba za a yi layye da shi ba ka shaƙi ha kamar tsaga kunnen shi ma tsaga kunnen idan bai wuce ɗaya cikin uku ba za a yi layya da shi amma tsagawan ya wuce ɗaya cikin uku ba za a yi layya da shi ba ka san wani lokaci ana datse kunnen wani lokaci kuma ana tsagawa a tsakiya to kowanne in bai wuce ɗaya cikin uku ba za a iya layya da shi gamba kumburin ciki shine gamba ba kamba ba gamba ba gamba gamba yawwa kuma ba gamba ba fa dan ka rubuta wata ran zaka zo karanta a ce gamba to gamba shi wani abu ne daban gamba kumburin ciki gamba kuma ramammiya yawwa eh Oh, su ma suna cewa gamba ko? Ba mamaki ma kanzu yau za su